بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatu alƙur'ani da mai girma daga inda muka kwana jiya wanda yau alhamis shidda ga watan ramadan hijiran ma'aikin allah alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan april haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fata allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akramukallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطئهما بغير وصاحبهما في الدنيا معروفا نعم واتبع سبيل من ناب إليه بغير ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul luqman inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana irin yanda luqman al-hakim yake yin nasiha da wasiya ga 'ya'yan shi bayan Allah subhanahu wata'ala ya so mu gaya mana yanda luqman al-hakim ya fara yi ma ɗan shi wasiya sai Allah ya cigo da wata magana ta biyayya ga iyaye Allah ya ce wasanil insana biwalidayhi حملته أمه وانا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ya ce ka gode min ɗan adam da na halicce ka baka na zaɓe ka a cikin halittu ya zama kai na girmama ka akan sauran dukkan halittu bayan nan kuma wali walidaika ka gode ma iyayenka da suka yi ɗawainiyar tallafin rayuwarka har ka zama mutum cikakke su ma ka gode masu kai masu biyayya Allah ya ce idan baka gode mani ba baka gode ma iyayenka ba ka sani cewa ilayyal masiru makoma tana wajena ina sauraron ka za ka dawo idan ka saba min ba zan kyale ka ba idan ka saba ma iyaye ba zan kyale ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda biyu Allah yana gaggauta sakamakon laifinsu tun a duniya na farko zalunci na biyu kuma saba ma iyaye in dai mutum ya saba ma iyayen shi tun a duniya zai fara ganin somintaɗin sakamako Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu ta'ala sai ya ci gaba da kawo da wata aya wadda ita dalilin sauka wannan aya ta sauka ne akan babban sahabin nan sa'ad bin abi waqasin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka fara musulunta a cikin mutum arba'in wanda kuma yana cikin asharatul mubashiri na biljanna yana cikin mutum goma wa'inda manzon Allah ya mashi bushara da aljanna tun a duniya akwai sa'ad bin abi waqqas to shi sa'ad dan abi waqqas lokacin da ya musulunta ya musulunta ne ta hannun sayyidina abubakar da ya musulunta sai mahaifiyar shi ta ji labari sai ta ɗau fushi da shi ta ɗau gaba da shi da aka gaya mai ga halin da mahaifiyar shi take a ciki ya je ya lallashe ta ya lallashe ta kai ƙarshe dai ta ƙi Fannan Sa'adu ya yi tafiya, da wannan tsohuwa ta fahimci ranar da Sa'adu zai dawo, kawai tsohuwan nan sai ta zo ta tsaya a rana a tsakiyar garin Makka, kamar da yanzu misali ka ce, an zo tsakiyar gari kamar karan abawu ta tsaya, ba takalmi, ba lullubi, rana nan ta hudo ta iske ta. kuma gashi rana ta karya tana tsaye ba ci ba sha ba zama ba bacci sai aka fara tambaya ta ke lafiya sai ce ai kun san ɗana sa'adu ya karkace wai ya bi annabi muhammadu bata san ya miƙe ba ne kuma na kira shi ne mai faɗa ya ƙiji to ni da in ga wannan abun kunya a ce ɗana ya bi muhammadu gwamba in mutu in ji a bakin ta fa da haka na yi alkawalin ba zan ci abinci ba ba zan sha abin sha ba ba zan kwanta ba ba zan bacci ba ba zan shiga inuwa ba har sai ran da ya ga halin da nake a ciki to shikenan sa'adu ya dawo yana dawa tun farkon wajen gari aka fara tarbar shi sa'adu akwai matsala kaji kaji kaji ya je ya lallashe ta ya lallashe ta a ta gida ta ki har sai da rana ta faɗi sa'adu sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa manzo Allah ce sa'adu ya akai ya rasulullah mahaifiyata wai dan nabi Allah na bi ka kaji halin da ta shiga nayi nayi da ita ta bari taki manzo Allah alaihi salatu ce to ni ba zan ce kai ma iyayenka tawaye ba amma dai ka je ka lallashe ta sa'adu da ya abu kwana ɗaya kwana biyu da ya ga abu ya gagara wannan kawai tashi yanke hukunci ya ce ke inna magana Allah ake ba magana iyaye ba in ana magana Allah ba a sa magana iyaye da haka abin da nake gaya maki inna ni na bi Allah na bi manzan Allah idan za ki shiga inuwa ki shiga in za ki ci abinci ki ci abinci in za ki kwanta ki kwanta in za ki bari ki bari wallahi da Allah zai nuna min kina da rai guda ɗari akan na bi annabi a cire wannan a sa maki wannan kamar yadda ake jona batar a cire wannan a jona maki wannan a cire wannan a jona maki wannan wallahi idan na ga naɗarin nan zai fita wallahi ba zan fasa bin Allah da annabi Muhammadu ba haka kawai in zaki bi Allah in zaki in zaki bari ki bari in ba zaki bari ba shikenan malam tsohuwa dai ta ga abu ba na yi bane ai ita lallaba ta koma gida ta kwanciyar ta to shikenan manzo Allah alaihi salam to shine Allah subhanahu wataala duk da haka ita tana ganin ya saba mata kuma a makka ana ta zagin shi ya tilasta mahaifiyar shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi da Allah subhanahu wataala ya saukar da wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa bisaluhu fi amain an shukuli wal walika ila masir Allah ya ce to duk da haka fa wa in jahadaka idan su wa'annan iyayen naka suka zo suna jayayya da kai ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun a bisa ka hada ni da bauta a cikin abin da baka da sani da shi Allah ka sani addinin musulunci ka sani yau sun zo sun ce sai ka ba Allah ka ba addinin musulunci to duk da waccan haƙoƙin nasu fala ta ɗiyoma kada ka yi masu biyayya duk biyayya iyaye da girmama su ba su taɓa janibin Allah da annabi Muhammadu ba amma da sun taɓa janibin Allah kai wance kali da su kawai to amma fa shi ma ba wai wance kalin da zaka yi da su ta waye zaka yi masa ai ta zage zage ana cin mutuncin juna ba a'a Allah ya ce abinda nake nufi faladi ma wa sahibu ma fid dunya ma'rufa kai zamantakewa da su a duniya da kyautatawa haƙoƙinsu da ka sani na duniya ko da suna kafirai ka ci gaba da ba su babanka ba ma guje ne ko kirista ne ko ba yahude ne to Allah bai ce ka zagai ba Allah bai ce ka wulakanta shi ba duk haƙoƙin da ka sani ɗa yana ba uba dole ka ba shi amma da lokacin sallah ya yi sai ka ce to ba ni zan ta wajen bin ubangiji na da lokacin azumi ya yi ka ce to baba gaskiya a sauƙaƙa mana niwa lokacin azumi ya yi muna bin ubangijinmu ai ta tafiya da shi haka haka haka haka har ku rabu lahiya dai idan ka kalli da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai inda iyayensu kafirai ne wasu sun musulunta daga baya kamar sayyidina abubakar Allah ya kara mashi yadda mahaifin shi abu kuhafa da farko ba musulmi bane amma da zai hijira ya bi manzo Allah ya tegun Allah bai tsaya saurare ba ya dai yi mai ban kwana kawai ya ce mai baba Allah da ya ce mai hijira da haka sai mun dawo amma tsakaninsu sai da suka shekara kusan goma ba su ga juna ba sai na abubakar ran da ya zo fatawa makkata da ya zo bayan an ci garin makka da yaƙi sai ya tafi gidansu ya je mahaifin shi na nan mahaifiyar shi na nan ba su mutu ba ya je ce to baba kaga yadda Allah ya yi yau mulkin duniya dai da mulkin makka yau ya koma hannun wanda muka sallama mu muka bi Allah da haka ina baka shawara ka zo mu je ka musulunta sai ce a ni ai tunda bai da wani sahibi kaman ka wajen ka zan musulunta abu ka ce ni kuma girma na ka je ka musulunta gun manzo Allah kuma gashi ya tsuwo ko tashi bai iya yi sai na abu ka kinkimo shi ya taho da sauri ya taho da shi manzo Allah na hanyar shi bai wa musulunta ba dan a gane darajar tsuha manzo Allah na hangen Abubakar da Abu Quhafa sai manzo Allah ya tashi ya je ya tarbo shi suka zo suka zaunar da shi ya kwanta jikin manzon Allah manzo Allah ya ce haba Abubakar me yasa baka girmama wannan farin gashin baka gaya min in je wajen shi ya musulunta a hannuna shi ya rasulullahi ai cancanta shi da girman shi ya zo wajen ka ya musulunta sai manzo Allah ya lakana mai kalmar shahada ya musulunta ya lakana mahaifiyarsa na abu suka musulunta har ma manzo Allah da ya ga gemun ya fari sal ya ce abba wannan fara'au daga ku ku dan sarkata da wani abu mana amma ya ce in za ku yi ku nisanci baki sai aka je aka yi mai kunshi da lalle ya zama gemun shi ya zama jan gashi daga rannan daga nan aka samo sunnar idan gemun ka ya zama fari kana iya sa lalle ko kudiji ko wani abu kai mai kunshi ba shi kenan anan sabon manzon Allah kenan to sai ka kalli to kai dan uwa kai wanda watakila iyayen naka ba kafirai bane wace irin girmamawa kake tsakaninka da su an gane ko wace irin girmamawa kake tsakaninka da su shin baban naka musulmi idan ya baka umarnin ka yi abin da bai saba ma Allah da annabi ba kana yi innaka wacce take musulma idan ta baka umarnin da bai saba ma Allah da annabi ba kana yi wanda wannan amurin sa'abun al'amari ne mai wahala a cikinmu ka ga matashi wanda za a ce yana bin Allah yana bin iyayen shi sau da kafa duk a cikin ɗari ka yi ƙoƙari ka samu ishirin kai nan fa ƙasas mun kai ga saboda lalacewar tarbiyya fa an rinka samun wa'inda in suka samu wata fahimta ta addini sai su rinka kokarin wai za su biya iyayensu wahalar da suka yi masu mutum wai ya samu wata fahimta ta addini wai in an magana wai ya ce uban shi wai ku rabu da mushrikin nan uban shi ba to kuma in ba nan ba sauran mu'amalat haƙƙin iyaye da Allah ya ce wa bil walidain ihsana abinda ba su ce kai masu ba shi ne fa isani abinda yake wajibi dole ka yi shi malamai sun ce da Allah zai jarrabe ka da mahaifi kirista to wajibinka ne don ranar lahadi e wanka in zai iya in bai iyawa kai mai wanka ka sa mai kaya masu kyau ka ɗauke shi a mota ka je ka kai shi bakin coci ka ce to baba ga coci an zo ka bar shi ya margina ya shiga in ya gama alloloyan shi ya fito ka ɗauko shi ka dawo da shi gida in baka yi haka ba ka saba ma Allah tunda ka yi iyayenka kai malamai suka ce da babanka na aikata wani saban Allah kamar shan giya zina da sauransu idan da zai zo ya ce je ka siyo min giya to idan ka ce mai baba saban Allah ne ni ban zuwa kayi laifi a sai dai ka je kai mai wani abu wanda zai zama saɓanin ya daina aikenka misali ya ce je ka siyo min giya ka ce to baba ai ka anshi kuɗin ka je ka samu wani guri inda ake sai da lemu mai sanyi ka siyo ka kawo mai ya faɗan da zai da zage-zagen da zai yi ansa gobe ya ƙara cewa ka san bc da gu kaza gu kaza nan za ka je da ka je kusa da gun ka siyo wani lemun mai sanyi ba kala wancan ba ka kawo mashi da haka da haka dai har ya fahimci kai sakarai ne ya daina aikenka an fahimta ko ka ce mai baka zuwa annabi ibrahim fa kalli dan uwan baban shi ne ba mahaifin shi ba azara gunki yake sassakawa amma yace ibrahim a dauka a ce talla yace to baba da ya dauka ya tafi sai je ya samu igiya ya rataya mu gunkin a wuya ya rinka jan shi a ƙasa yana ina wanda zai sai abin da zai cuce shi ba zai amfane shi ba ina wanda zai sai abin da zai zama mai nadama duniya zama mai asara lahira shi uban da ya fahimci wai a fahimta shi annabi ibrahim sakarai ne he dai na dora mai Allah ya ce bai zuwa to dan uwa tsakaninka da iyayenka wannan shine mu kalli martaba da darajojin da bin iyaye ke jawowa wanda akwai sahabin manzo Allah kissa ce mashahuriya sahabi ne na annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin manya-manyan sahabbai amma ya zo zai mutu ya kasa kalmar shahada aka yi juyin duniya ya kasa aka gayo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wani fa ya kasa kalmar shahada kuma ana ganin mutuwa zai manzo Allah ya taso ya zo ya tsaya kan gawar shi manzo Allah ya yi mai kalmar shahada ya kasa faɗi ka san ko dai da yawa ina faɗi nake cewa ni ina ganin ko gawar fir'auna manzo Allah ya tsaya ya mata kalmar shahada ya ansa amma ya kasa ansa manzo Allah ya yi shuru sai ya ce a kira mun matar shi aka kira ta me kika sani tsakaninki da mijinki ta ce to ni dai ban san shi da wani aibi a wajen haƙƙina ba ko ban san shi da wani aibi a wajen Allah ba manzo Allah alaihi salatu ce ki dai gaya mun gaskiya ta ce ita ta gaya mai iya gaskiya kenan karshe annabi alaihi salatu wasallam ce yana da iyaye aka ce mahaifin shi yaron sai dai mahaifin shi manzo Allah alaihi salatu wasallam ce a kira mahaifiyar tashi da aka kira ta ta zo maza Allah ce me tsakaninki da ɗanki game da Allah da haƙƙinki ta ce to game da Allah ban tuhumar shi amma dai game da haƙƙina ina da wata damuwa game da shi wata damuwa ce ta ce ya rasulullah yana daidaita ni da matar shi duk abin da zai mun to irin shi yake ma matar shi kuma ban jin daɗi a zuciyata saboda ni na haifai ita ko auren shi ta ba wai na fifita ba ba irin yadda muke ba in ka tashi siyan zanin sallah ka sai ma matakka lesin dubu hamsin ka ce ita wannan tsohuwa ce ka sai mata a zaburakar ya ake ce mata ko ko shirin maraya ka ce ai gwaggwa ce ina za ta kawai ba dai ta ɗinka ba to irin fa shi wa haɗawa yake daidai manzo Allah ce to wannan damuwar da kike da ita ita ta hana shi kalmar shahada naka abin da nake roƙon na haɗa ki da girman ubangijin da raina yake a hannun shi ki yafe mai ta ce gaskiya ba zan yafe mai ba mazalaye magiya ta ce ita ba za ta yafe ba annabi alaihi salatu wassalam ya ce to tunda ba za ki yafe mai ba bari mu fara ɗanɗana mai azabar duniya kafin azabar lahira manzo Allah ce masahabai aje a tara ice aka tara ice aka gwala wuta annabi alaihi salatu ce ku ɗauko shi ku jefa shi ga jinya ga kusantakan mutuwa duk tausayin manzo Allah ce a jefa shi wuta an kinkimo shi za a jefa shi ta da gaske ake ta tarbe ta ce ya rasulullah na yafe mai kafin a dawo da shi shimfiɗa sai kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shahada koma ga Allah musulmi fa daidaitawa yi to ɗan matashi ko kuma ɗan uwa kai ya ake mai fifita matashi akan uwar shi wanda yanzu fa an ci gaba wai mutum idan ma uwar shi na matar shi faɗa wai ya rinka cewa hajiya ki bari ni fari kika haifa ita kuma ho suka haife ta ki daina samun baki cikin lamarin ƴaƴana to da kai da ƴaƴan naka uwa ku ba uwar taka ta haife ka ba tukun ka haifi ƴaƴan ba haka ake yanzu ba wai haka ji wai lalacewa ta kai ga wai wai matakka na gaba da uwarka kuma wai kana zaune da ita sai na umar dan hatsaf akwai dan shi abdullahi bin umar da ya auro ta sai na umar bai san ta ya kyamace ta saboda mugun halinta wannan shi sai na umar ya ta kai kara gun annabi wallahi rasulullahi na auri mata ko baba na umar bai san ta shine dai na zo da Allah ya bai nasiha ya kyale min matata manzo Allah ya ce kai alwalidu awsada abwabul janna fa in shi ita fa adi hazal babu aw hifazu annabi ce in mai fada yace to mahaifinka dai shine tsakiyar kofa aljanna in ka ga da ma ka mutunta kofa ko ka wulakanta ta je ka zabi daya sayyidina umar da abdullahi dan abbas wanda a dan dan haddab wanda abdullahi dan umar dan haddab shine mutum na uku a wajen riwaya hadisi duk duniya duk duniya da ka ce abu hurairah ka ce aisha sai shi amma yau gashi kan matar shi annabi bai bashi kofa ba to kai sami ina wa ɗana kana da wata magana mu kalli dalilin ba saukar da suratul baqara suratul baqara da ake ce mata suratul baqara Allah fa na so ya nuna mana muhimmancin bin iyaye in ana da tsohon karatun mu ina yi hikayas wanda wani waliyi ne bawan Allah ya ga zai mutu ɗan shi ɗan ƙarami kawai sai ya ɗauki saniya shi kasan bayan Allah suna ba Allah ajiya suna ba Allah saƙo su ce Allah ga saƙo ka kai ma wani kuma suna suna ba Allah ajiya Allah ga ajiya in wani ya zo a bashi duk suna yi ko kai yanzu in ka yarda da Allah kana iya ba Allah saƙo amma fa imani ne in ka duba tafsirin ibn kasir wajen waka fa billahi wali waka fa billahi waka fa billahi wakila waka fa billahi waliyan waka fa shahida a nan gun hikaya na na ibn kasir ya kawo cewa wani mutum ya ba Allah saƙo kuma Allah ya kai saƙon wani mutum ne ya yi ciniki da wani mutum amma tsakaninsa akwai ruwa da ranar biyan kuɗin ta ya zo bakin ruwa babu kwale-kwalen da zai kai da zai bada a kai mai kuɗi kawai mutumin sai ya sai ya samu wani icce kawai ya kwakula icce ya kwakula ya zuba kuɗin da ya zuba kuɗin kawai ya toshe ya rubuta wasiƙa ya sa a ciki ya rufe kawai ya ɗau ice ya jefa a ruwa ce Allah ga bashin wani nan ban san in zama cikin masu saba alkawari Allah ga bashin wani nan ka kai mai kawai ya jefa ice ruwa shi kuma ya tafi shi gida shi ko mai an san bashi lokacin bashi ya ya je ya jira ya jira ya jira ne bashi bai zo ba sai ga kai ya koma he an go wani abu tun ne sai ce to ko kwale kwale ne da ya zo ya ga ashe ice ne ce kai kan koma haka nan ban ɗau icen na ita da shi gida sai ya rataye ice yana zuwa yana buga gatari da ice ya watse sai ya ga kuɗi da wasiƙa wani bashin ka ban samu zuwa ba saboda ban samu kwale-kwale ba amma ga yanan na ba Allah sautu ya kawo maka yana nan cikin ibn kasir ba ma cikin sawi ba ko wani kuka aikin rigima ibn kasir to haka shi ma sun suratul baqara din nan waliyin nan da ya ga zai koma ga Allah kawai sai ya yana da saniya sai ce matar shi to wance kin ga in na ban maki saniyan nan ba za ki iya kiwata ta ba yaron nan karami ba zai iya kiwata ta ba amma zan je daji in ba Allah ajiyar saniyan nan ya kiyaye mana ita idan kin ga yaron nan ya girma ki ga ya je ya kawo ta ku amfani da ita ya je na daji ya na fila raka'a biyu ya karanta wasu sunayen Allah bayan ya karanta su ya ce Allah ga saniya na ya sake ta daga rannan kawai sai Allah ya mai da saniya ya mata wani kwarjini irin kwarjinin damisa dabbobin daji ma in sun ganta gudu suke sai a dinga labarin ai an ga saniya an ga saniya har yaron nan ya girma yaron shi kuma da ya girma sai Allah ya shi mai biyayya ga iyaye kullum zai je daji ya yi wa ici idan ya zo zai sai da iccen dinari uku dinari ɗaya sai ba mahaifiyar shi kyauta dinari ɗaya sai ba da sadaka Allah ya kai ladan zuwa ga kabarin dinari ɗaya kuma sai ya siyo abinci da shi da iyalan shi kullum haka yake ai kaga biyayya ta cika wannan mahaifiyar da ta ga wahala ta kai ta ce wane mahaifinka da zai mutu kaji yanda muka yi da shi kuma kaji yanda ya da Allah kuma saniyar ana bani labarin ana ganin ta da kaje dajin nan watakila za ta iya tsaya ka kamo ta idan ka ganta ka sa mata igiya ka jawo ta yana zuwa daji kuwa shi ma ya nafila raka'a biyu ya ce Allah in dai saniyan nan da mahaifiya mahaifina ya zo ya baka ajiya tana nan kamar yadda mahaifiyata ta gaya min Allah ina roƙonka ka kawo min ita yana shafa kawai sai ga saniya ta taso mai tinkis tinkis ta zo ta tsaya gaban shi ya ce ke ce saniyar da mahaifina ya ba Allah ajiya kawai ta magana ta ce ni ce sai ya ciro igiya ya ɗora mata ya fara ja sai ta ce haba bawan Allah ka hauni mana mu tafi ai zai fi maka sauki sai ya ce ma amarat ni ummi bi zalika inna ta bata ce in hau ba ta ce kaga ko da ka hau ka saba mu iyayenka idan na ka da kai mutuwa za kai cike ne ya ja saniya ya gida ai kaga biyayya ta hito ya je mahaifiya ta ce lallai ita ce aka aje saniya dan kwana biyu mahaifiyar ta ce to wannan saniyas ka ɗauke ta ka je ka kai ta kasuwa ka saida amma idan ka je duk yanda aka taya kada ka saida he ka dawo ka gaya min sallami na hannuna wannan yaro ya tafi akan hanya kai kai kasuwa ya wani mutum ya tsaye da shi kai saniya ta saida ya ce ya ce i nawa sai ce mahaifiya ta ce ta ce in saida ya ce to na saye ta dirhami talatin ya ce to ba zan sallama maka ba sai na je na gaya mahaifiyata yana zuwa ya zo ya gaya mata ce ka je ka ce mai an saida da ya dawo sai ya ce mai kaga kuwa da za ka yadda da yanzu na saye ta dirhami sittin na ƙara ma talatin amma an shi kuɗin kawai ka je ka gaya mahaifiyarka sai ce a'a ta ce sai na gaya mata an so kuɗi ya ce to je ka gaya mata ya je ya gaya mata ce an saida ya dawo sai ce to na siya dirhami tis'in ba ya ka gaya mata bai ce na koma na gaya mata ya koma ya gaya mata sai ta ce kai idan ka je Allah yana da bayi iri iri ka tambaye wai mutum ne ko mala'ika ne kuma ya gaya maka menene sirrin wannan kai kawan da kake ya dawo ce to ni ina ta ta aiko ni ta ce wannan kai kawan yayi yawa wai shin kai mutum ne ko mala'ika wannan kai kawo yayi yawa sai ce ka gaya mata ni mala'ika ne Allah ya aiko ni in ƙara jarraba biyayya ka wadda Allah ya ansa da haka wannan saniyar ka gaya mata kada a saida ta a maida ta gida wata rigima za ta auku cikin banu Isra'ila za a nemi wannan saniyar idan aka neme ta ku ce kuɗinta sai dai in an yadda za a yanka ta a feɗa fatar ta a cika ta da zinari a ɗaure shine kuɗinta in ba a yadda ba kada ku bada. yaro ya dawo ya gaya mata ce to ai wannan kai kawon naga akwai magana ne shikenan a wannan yaro ya ya dawo ya gaya mahaifiya ana nan kuwa sai wa iskatar timna sun faddara a tafiya wallah mu kaujin ma kuntum taktumu fa qul nadribuhu bi ba'dha sai waƙiya ta taso wani mutum mai kuɗin gaske bai taɓa haihuwa ba yana riƙe da ɗan ɗan uwan shi ɗan ɗan uwan ya yi irin ta matasa yanzu ya ƙosa ya kuɗi kuma mai kuɗi ya ƙi mutuwa wannan kawai da daddare kawai sai ya je ya kashe wani ɗan uwan baban nashi kuma ya ɗauke a kai kai shi wata anguwa ya yadda kuma da safe ya fasa kuka an kashe mai ɗan uwan uba aka ga gawar shi a can ango kuma ya kai mutanen kotu to rigima da ya ta tafiya da ya tafiya har ta zo ga annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce ni ba a saukan min da wani hukunci ba sai Allah ya saukas da Allah ya sauka shi Allah ya ce ka ce ma banu Isra'ila su nemi saniya su yanka me kun su je kasuwa kawai duk wanda suka samu a'a sai suka ce wace iri ya kalarta take shin mai aiki ce ko wadda ba ta aiki da aka dinga masa lissafi sai aka yi masa lissafin saniyar wannan yara aka ce mun gane ta yaro ya ce ni ko ba za mu saida ba sai in an yi alkawalin in an feɗe ta za a baza fatar ta a cika ta da zinari a yi mata ɗaurin dila to lokacin za mu saida kenan aka yadda da haka dan Allah ya girmama darajar yaron nan mai biyayya ga Allah sai Allah ya ce kawai in an yanka a yanki harshen ta abugi wannan gawa za ta tashi ana yanka ta ko abugi gawa ta tashi kaiwa ya kashe ka sai ya ce ɗan ɗan uwana shine ya kashe ni kuma ya ɗauka ya kai ni anguwa kaza Allah ya yanke hukunci amma dai hikima biyayyar yaro ga iyaye ta sa ya zama muloniya to yan uwa har yanzu fa walan tajillar sunnatullahi tabdila har yanzu in kana son ka bi Allah ka bi iyayenka to za ka samu arzikin duniya da lahira don mu mun jarraba mun gani kuma in kana son ka wulakanta ka tozarta ku kulla da talauci duk abin da ka kulla ya rushe duk inda ka tarbo ya dare kamar tsohuwar riga to saba mu iyayenka wani sahabi ya zo gun manzo Allah ya ce ya rasulullah hal baqiya alayya min bir abwaya ba'da wafatihi ma قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما yace ya rasulullah iyayena sun mutu akwai sauran biye da ta rage yace kwarai kuwa ka ranka masa addu'a ka ranka nema masa gafara a wajen Allah in sun yi alƙawali ka zartas ka ranka girmama abokansu kuma ka ranka sadar zumuntar da in suna na ana sadar da ita kaga iyayenka ma sun mutu akwai sauran haƙƙi a kanka to da haka mutum bai da wata ƙofa bai da wani addini bai da wata fahimtar da wani malami zai zo ya nuna maka wani abu ya ce rabu da sakar karar iyayenka in ka rabu da su ka shiga uku ka kalli wa'inda aka dinga ce ma iyayensu mushrikai suna kabbara me suka zama daga baya nan an yi wanda wanda wai an ce kayyace wa'azi wai uwar shi ta matsa mai hehi ta ya game nono wai ya siyo ƙwaryar da kai in na dai nono kike muwa da wanda kike banga ƙwaryar nono na wai shi zai ta wa'azin bin Allah amma an ce bai mutu ba yadda da wata ishi ta shashara mai malu kaɗan kenan kahin ya je lahira to da haka yan uwa yana daga cikin haɗarin da ke damun mu a wannan zamanin musamman matasa rashin bin iyaye yadda ya kamata kana matashinka da lafiyarka ubanka ya rinka faskare a ƙofar gida ubanka ya ce a ta gona ka ƙi zuwa babanka ya ce a ɗebo ruwa ga babanka amma wai shi zai ɗauko kiti ya ɗebo ruwa me kake nema ko ka rinka ɗinka riga wadda tsadar rigar ka ta fi rigar babanka yanzu ma akwai matasan da ke ma iyayensu ɗinkin ba na daren ba kai kicin ka sai shadda ka zagaye gari a ce ka sa shadda mai tsada amma ga baban ka can na fama da wando da faci wannan shadda da za ka siya je ka sai babban riga da ya ciki ka ɗinka mai ko ya ce Allah ya ma albarka ko bai ce ba Allah ya ma albarka to da haka ƴan uwa mu gyara mu ji tsoron Allah mu bi Allah na faɗa hadisi nan je manzo Allah ya ce wallahi da yana cikin sallar isha'i mahaifiyar shi za ta kira shi zai bar sallar ya ce wajen kiranta ta ka uwa mu gyara a balatihima wa sahibu ma fi duniya ma'rufa kai zamantakewa da iyayenka a duniya da kyautatawa ko iyayenka kafirai ne ka ba su haƙoƙinsu da Allah ya ce ka ba su na girmamawa akwai sayyidatuna asma ƴan uwar sayyidatuna aisha wata rana ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innata ta zo wajena amma mushrika ce bata musulunta ba shi yasa babana Abubakar ya rubuta ita ta zo tana mai kwaɗayin sadar da zumuntar ta ya rasulullah ya zan yi manzo Allah ce ki je ki sadar da zumuntar mahaifiyarki mushrika ba ba yan bid'a ba ce ka san kogon madan bid'a so dubu da mushriki to balle ma musulmi diman cikakken musulmi da haka wajibi ne a kyautata mu iyaye matuƙar kyautatawa ko ka ki ko ka so he ka bi iyayenka zaka gama lafiya wasaye mu wa fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai amma fa duk da haka ka bi ta farkin nan na wanda ya koma zuwa wajena kada ka te kai kadai na abin da Allah ke gaya mana in zaka bi iyayen to ka kalli wane ne ya koma zuwa ga Allah shi yaye da iyayen shi in malami ya ce ma da Allah rabu da su zo mu tahi to sai kaga shi ya yake ma iyayen nashi shi ma rabu da su ya tafi an ce wai wani ana ba labarin wani malami wai an je yana ta zage sai yana cewa wai kuna duka ma iyayenku kuna kaza kuna kaza da Allah ya tashi tona mai asiri an taho azan an biyo shi du ya aka gamu da uban shi kawai sai ya kasa ya gaishe shi to aka ramu kalla wannan wa sai ce ai in ban mai haka ba za mu samu sabani da shi ka kai kai sabani da naka uban kenan yawa yan uwa wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda kaga ya koma zuwa wajena duk wanda kaga ya nufi Allah to kai kuma ka bi shi ya hada ka da Allah wani ku Allah na cewa ya allazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasila ku nemi tsanin da zai kai ku zuwa wajen Allah man anaba ilayya mutumin da kaga ya fi ka imani ya fi ka yawan ibada ga karatun ƙur'ani ga ilimi ga tsoron Allah to kai ma kai koyi da shi ka bi shi ya haɗa ka da inda ya tosano haske ka sadu da Allah don tunkara Allah kai tsaye bai yiwu shi yasa ya san ba mu iya tunkarar sai ya kawo annabi Muhammad sahabbai suka bi annabi tabi'ai suka bi ta haka haka to har abu ya zo kanmu yanzu baka isa ba ka ce ni Allah na nufa kai tsaye ba inda za ka shi dole ka bi malamai wanda suka cika sharaɗin bin su ko shehu ai ya faɗi mana irin su ko ya ce wadalin murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imamun sa malliku nafsaka fala tudabbir yace idan kana son ka gun Allah ka nemi malami murabbiyan mai tarbiya wadalin murabbiyan khabiran wanda yake mai yawan ilimi kaka samu dan bugugun shehi yana kici-kici da da kawaidi da ahalari da iziya da rasala ka kama bin shi shi ma bai gano ba kamila irfani ko mai cikakken sanin Allah murabbiyar khabiran nasihan mai yin nasiha wanda ya iya jagoranta al'umma ba mai la'anta almajirai ba ba mai cin mutuncin almajirai ba mai wulakanta su ba a nasihan gashi kamila irfani yana da cikakken ma'arifa kamil irfanin imaman kuma ya zama jagora ne salihan mutumin kirki to irin shi shine man anaba ilayya wanda ya koma zuwa gare ni ayi kokari duk wanda aka ga ya koma zuwa ga Allah kai ma ka bi shi in ka bi shi sai ya hada ka da Allah to wannan wata bi sabila man anaba ilayya din nan shine fa ya haifan mana da ɗariƙun waliyai wata bi sabila man anaba ilayya a lokacin manzo Allah ai manzo Allah shine malamin alqur'ani shine malamin hadisi shine malamin fiqh shine komandan yaki shine likita ko shine shugaban yan kasuwa shine shugaban ma'aikata komai ministan shi ci to amma da manzo Allah ya koma ga Allah ba wani mahalukin da zai iya ɗauka wannan ministan duka dole aka ware ministan ƙwara'u aka ce a nemi su ubayi bin kabi wajen fiƙiu aka ce a nemi su wannan su abu zauren algifari wajen halal da haram wajen hadisi aka ce a nemi su abu horairata wajen hukunci aka ce a nemi sayi na ali kowa aka ware mai nashi to wajen sufanci ma aka ce a nemi su sayi na ali su suka san shi da ka zo za ka yi maganar ƙwar'ani sai a ce ku kai shigun ubayi in za ka yi maganar gado a ce a kai shigun zai da ɗan sabit in za ka yi maganar fiƙi wai a ce a nemi ne in za ka yi maganar kaza to in za ka yi maganar sufanci sai a ce ku kai shi gun aliyu ɗan abi ɗalib kaga yanzu tabi'ai ba su iya bin annabi sai dai su bi sahabbai su koyi yadda suka bi annabi to tabi'u tabi'i na su kuma sai su bi tabi'ai tabi'u to haka haka sai zama cewa sayyidina ali da ya tafi ya tafi sai ya samar da almajirai irin su Sufiyani Sauri irin su Ahmadu bin Musayyib ga su nan ga su nan har abu ya gangaro a layin sufanci ya to aka samu su Imam al-Junayd Imam Da'ifatu Sufiya aka same su aka same su abu ya ta gangaro hakan su Shehu Abdul Qadir Jilani don Shehu Abdul Qadir tsakanin shi da manzo Allah bai kai shekara 500 ba haka abu ya tafiya to idan ya zama cewa sai mutum ya ga misali shehu abulkadiri din an yi sallah an gama zai yi hasbunallah wa ni'mal wakili ɗari zai yi la ilaha illallah ɗari zai yi salata annabi ɗari shi an kira muka Allah ina ka samu wannan ce wallahi wata hanya ce da nake bin Allah da ita amma matsayina ya kai ga Allah ya mun izini ta ganin manzo Allah ya gaya mani kuma ya ce duk wanda ke so ni ma in mai izini in bashi kenan ce to ina so he kama hannunka ya ce to ne maka izini kai ma ka rinka istighfari ai ka rinka hasbunallahu ka rinka la ilaha illallah ka rinka yin salati bayan kowace sallah to shike da an ce waradin wa kake yace a waradin abul qadir nake to daga yau sunanka ba qadiri abin da ya hada ka da shi abul qadiri wata bi sabila man anaba ila ya koya maka abin da yake amma abin da yake din nan shi ma sunan shi ba qadiri dan yana yin abin da ya koyo daga manzon Allah ne to daga nan ba aka samu dariqun waliye in aka zo zamu lokacin tijaniya shi ma shehu tijani yanda kake lazumin safe haka shehu tijani wake yi ba shi oga ba ne bai a'a shi ma yi yake yadda kake zama kai wazifa yi yake yadda kake zikirin juma'a shi ma yi yake amma me yasa ka zama ba tijjani a'a saboda abin hasken daga shehu tijjani ya faru misali yadda za a gane abin yadda za a gane abin misali yanzu sai wani mutum ya zo sai wani kamfani da ya wannan kamfanin sai ya samu wannan kamfanin sunan shi rahama sai ya ɗabi ma'aikata duk sai ya musu riguna amma rigunan nan a jikin kowa an rubuta rahama da 'yan talla da ma'aikata kowa rahama dala idan aka ɗauko wannan maganin aka zo ana yawo da shi idan kana son ka sai maganin da Allah me za ka ce kai rahama kai rahama da Allah mai kamfani ne zai rago ko mai talla to me yasa mai talla ya zama rahama saboda yana cikin kamfanin mai rahama to kai ma abin da yasa ka zama tijjani saboda kana cikin kamfanin shehu tijjani na bin Allah na saduwa da Allah yau kai ma in ka tumbatsa ka ga za ka iya kai ma kana iya taka ɗariƙas eh kai in Allah ya ansa ansa in bi ansa abakka da abakka ba laifi ina fata an fahimta to da haka mutum bai iya bin Allah kai tsaye dole wata bi sabila man ana ba ile sai ka bi hanyar wani wanda zai sada ka da Allah a yanzu da Allah ba ana karatun Qur'ani ba a ce riwaya qira'a hafsu da qira'a warshu ko to da Allah ina qira'a annabi Muhammadu tana ina yanzu sai aka zo za a yi gasa aka ce to kai da wace qira'a za kai kace da qira'a annabi Muhammadu duk tsababbin sunna za a shi qira'aka sai a ce a mu nan wanda muke ansa ba mu ansa ta annabi mu ta kalu ta hafsu ko warshi ko kalu ne muke ansa to wannan ya nuna yanzu kalu ne da hafsu da warshi sun fi annabi a su almajiran almajiran wa'inda suka bi annabi ne to tunda Allah ya haska musu hasken sai a ce su amma abin na koma ga annabi to kai ma aka ce ba tijja ne ba kadire ba na kashafan ne eh dan nan ne amma abin su ma ba nasu bane na annabi ne haka ba a fuskantar Allah kai tsaye dole sai an hada da na gabanka shi ma da na gaban shi shi ma da na gaban shi yanzu za ka zo mana da hadisi sai aka ce to wannan hadisin daga wa aka samo shi daga wa aka rawaito sai ka ce ai daga annabi ka ce eh daga annabi to amma ya akai ce a ni daga annabi kawai da Allah za a shi wannan hadisi sai ka ce mana haddasana wa ne duk wannan da kace haddasanan ba su ga annabi ba kuma in baka kawo su ba ba za mu yadda ba ba kokowa ce sahihul bukhari ba to buhari bai ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi ba bai gani ba amma yanzu da abin da ya ce ma hadisi ne a sahihul bukhari to buhari bai ga annabi ba to me yasa ba za ka ce mana daga rasulullahi ba kawai to don haka musulunci mataki-mataki ne ka kalli sallah saboda Allah ya nuna mana mahimmancin sallah cewa aka idan ka zo za ka yi sallah sai ka ce nawaitu salatul asar iqtida abil imami ba iqtida abil rasulullah ba ko ba haka bane sai ka yi koyi da liman da za ka zo ka kabbar sallah ka ce ni annabi nake bi in liman ya ruku'u bai cika ba ka ce ai ba haka annabi ya ba sai na yi irin wanda annabi ya kana da sallah wata bi sabila mana na ba ilai jama'a a koma a bi mutanen Allah a bi mutanen Allah wa manin ma bi zawu sa'adat yas'adi kakka zauna haka nan baka da jagora ka kalli mutanen duniya ma yan siyasa kalli yan siyasan duniya duk kuɗinka duk abin da zaka ba mutane in baka da mai gida baka isa kai mulki ba to sai a duniya he kana da mai gida amma a lahira ka je ka ce kai kaɗai za ka tafi ka sinkari Allah wallahi za ka sha wuya wata bi sabila man ana ba ile lalle ne ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni summa ilayya marji'ukum sannan ko makomakku tana gare ni fa unabbi'ukum in ba ku labari bima kuntum ta'malun da abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da ka aikata Allah zai gaya maka abin da ka aikata Allah bai rage komai an ce kafiri idan ya ga ana zaƙulo ayyukan shi shi da kai shi zai dinga cewa mahal hazal kitab la yagadu saghiratan wala kabiratan illa asaha sai ga cikin zunuban ka kai an kwakulo an ce wata rana ka hararuwa ne ba abin da ya maka harara fa ce wata rana kai mawa na tsaki bai ma komai ba duk sai an zaƙulo shi amma hisabi da haka in an je layara Allah zai ba mutane labarai game da abubuwan da suka aikata Allah ka samu ji kyakkyawan labari na'am يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, A wannan mene To, to ma karanta wannan? Mu kar- mu fassara wannan? Na'am, ya bunayya, Allah ya ce, Ya Rasulallah, Luqman al-Hakim ya ci gabar ce ma ɗan shi, Ya bunayya ya kai ɗana, an ce nan gun kuma shi ɗan Luqman al-Hakim. mishkam ɗin nan ko an umu wanda muka yi magana jiya shi ne ya tambayi baban shi ce baba ka ce min kada in yi shirka da Allah ya bu ne la ta shirk billah to wai yanzu baba yanzu idan na je wani guri na ɓoye ne wani aiki wanda ba wanda ya ganni Allah Allah Allah zai zai min hisabi game da wannan aikin kuma zai ganni saboda sabon tauhidi ne wasu malaman kuma suka ce kamar yadda imam ɗabari ya ce cewa ya wai babu wai yanzu idan aka ɗebi ƙasa aka watsa a cikin ruwa ai tana wargajewa sai 'yan ƙwayoyinta 'yan mutsi-mutsi su ne ba su narkewa za su ce can ƙasan ƙasar ruwa to wai su su ma Allah na ganin su to shine ya liƙuma laki ke cewa ya bunayya ya kai ɗana inna halamaran in ta ku misƙala habbatin min khardal idan ya kasance kaman ƙwayar zarra min khardalin wacce take kaman ƙwayar gadagi a san gadagi ko abin da ake ce ma zarra malamai sun kwatanta ƙanƙancin ƙwayar zarra sun ce ita saboda ƙanƙantarta za ka iya ɗaukar ƙwayar zarra ka sa a ƙwayar idanka ƙwayar zarra nan in tana da rai ta yi rai in teran ta haifi ‘ya'ya bayan ta haifi ‘ya'yan ta yaye su a cikin idanka amma baka ji kaikai ba kaso sa saboda kankantarta sai ga wannan ai mustahilin abu ne to aka ce to ko da kaman ƙwayar zarra ce ta gadagi fata kun fi sakaratin ta kasance a wani babban dutse aufis samawati ko ta kasance a cikin sammai aufil ardi ko ta kasance a cikin ƙasai ya ati bi Allah ba wai Allah ya santa ba ma zai zo da ita inna Allah latifun haƙiƙa Allah mai tausasawa ne subhanahu wata'ala khabirun Allah mai cikakken sani ne da abubuwan da bayan shi suke aikatawa zaka duk abin da bayi ke aikatawa Allah ya san shi kuma Allah mai tausasawa ne cikin tausayin shi ne yake gafarta zunubi in ka yi zunubi sai ya gafarta ma ya ma afuwa subhanahu wata'ala to alhamdulillah ina ganin ya kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah nan za mu kwana sai in Allah ya kai mu rana ta gaba akwai tambaya
Assalamu alaikum.
wa alaikum Allah ƙara assalam malam lafiya.
amin Malam me hukunci wanda ke shan ruwa sai karfe 8 sai karfe 8 na dare yake shan ruwa.
na dare to wai mutumin da shi in an yi azumi bai shan ruwa he takwas to wannan in dai a irin karatun da aka koya mana ne ba wani sabon karatu ba ne abin da dai aka ce da rana ta faɗi a sha ruwa tunda abin da Allah ce sun ma'atin siyama sannan ku cika azumi ila zuwa allaili dare ba sun ma'atin musiyama fil laili ba ba ku cika azumi cikin dare ba a ku cika shi zuwa dare da dare ya zo sai ku aji azumi to amma idan kuma wani karatun ne aka samu ta fahimta to wannan kuma sai a je a yi ta yi in kuma mutum yana ganin wata bajinta ce yake nunawa to bai burge Allah ba dan annabi ba haka yi ba manzo Allah da rana ta faɗi yake shan ruwa da haka hikima shine da rana ta faɗi an tabbatar ta faɗi a sha ruwa in so kake ka daina shan ruwa to ka bari in ramalan ya wuce kai ta azumi habbaɗi baka da laifi wannan babu laifi ya ka take nan da ko eh yau kwamitin marayu kuma gashi ma an yi yau da safe an ba da tallafin marayu kuma ta rarraka sun yau duk wanda da ya je ya ga abubuwan da aka an ba marayu 200 kayan sallah yau ya kama na roƙon Allah ya sanya cikin ma'aunin wanda suka taimaka da farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka a zagaya akwai wata tambayar ta baki wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am to yan abin da likitocin zamani suke faɗa cewa an haifi ɗa ba za a bashi ruwa ba sai bayan wata shida sai dai a ta bashi mama to shi kullum ina in an yi wani abu ina cewa fasalu ahalar zikir tunda ba layin kawaidi da ahalari ba ne ba zan iya cewa i ba haramun ne ko ba zan iya cewa halal ba ne tunda ba layi na ba ne sai dai me su wa'inda suka ce kada a ba da ruwa su ne za a tambaya me amfanin rashin ba da ruwa kuma me amfanin ba da ruwa mu dai mun san da aka haife mu watakila ta wanda ma aka haife mu aka kama ba mu ruwa muna sha kuma dai ba mu ga wannan ba da ruwan ya cuce mu ba ko akwai wanda ya cuta to kaga in yanzu kuma sun ce wani tunani ne wanda ya zama haka kuma aka ga amfanin shi sai shari'a ta duba in ya halatta a iya yi in ko bai halatta ba a iya yi ba wannan shine abin da zan iya cewa ba zan ce halal ba ba zan ce haramun ba insha Allah to kalas Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukanmu Fatiha da salatul fati bakwai bakwai ga iyayenmu Allah ya jaddada musu rama na san dai ba a manta hasbunan lawun nan ana yin ta da istighfari ko a rinka yin su da niyya Allah ya ba mu zaman lafiya ga ga bakin ɗakin Allah nan ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aji kalin sun dawo Umar a shekaran jiya da ka ai mana addu'a mu ma nan baki ɗaya Allah ya kaddara mu je mu ziyarci manzo Allah Allah ya kaddara mana aikin hajji ko da bana ne kuwa ai mana addu'a kowa ya kulla bukatar shi manzo Allah ce in mutum ya je hajji ko umara yana da ansassa addu'a kwana 40 haka ai mana koda ta yau Allah ya biya mana bukatunmu fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu kowa ya ɗaura bukatar shi amin amin amin amin amin alhamdulillah bukata mala aita yau da gobe bismillah